يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو منا زمانا تقصكو نترى ني نعم زمانا ترى jiya cikin hukuncin Allah mun kai wato ƙarshen ɓangare na farko na wannan littafi mai albarka yau za a tashi ɓangare na biyu ya ce albabul awwalu fardul imani bihi wa wujubu da'atihi wa ittiba'i sunnatihi wannan babi ya kunshi wato wajabcin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wajabcin yi masa biyayya da kuma wajabcin bin sunnarsa alaihi salatu wassalam al-fasal al-awwal fasali na farko faradul imani bihi sallallahu alaihi wa sallam wato wajabcin imani da shugaba alaihi salatu wassalam dole ne dole ne ba zaɓi ba kan halitta ga baki ɗaya ta yi imani da shugaba alaihi salatu wassalam imani imani ingantacce imani tabbatacce wannan imanin da shugaba alaihi salatu wassalam shi ne hanya ta samun zaman lafiya da Allah subhanahu ta'ala wanda ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi a cikin dukkanin lamuransa na umarni da hani ya zama da shi ya rataya zuciyarsa da shi jingina imaninsa da shi yake komi a cikin komi to wannan shi ne wanda kama hanyar samun zaman lafiya da Allah subhanahu wata'ala idza taqarrara bima qaddamnahu subutu nubuwatihi yace idan an tabbatar da wato manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa lura da abubuwan da muka kawo a baya tun daga farkon littafin nan har ya zuwa ƙarshen isini na farko ɗin can yace to idan an tabbatar da ingancin abubuwan da muka kawo. Mutum yanzu ya gane cewa lallai shugaba alaihi salatu wassalam manzo ne daga Allah, annabin Allah ne, wasu hatur salatihi da kuma ingancin aikensa da Allah ya manzancinsa kenan, to wajabal imanu bihi, wajibi ne yin imani da shi. Wa'in nan kawai abubuwan da aka kawo tun daga farkon littafin har ya zuwa inda aka tsaya a karatun jiya ƙarshen yanki na farko abubuwa ne wanda idan mutum ya kalle su da kyau ko bai taɓa jin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su warkar da shi ya gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da cewa lallai shi annabi ne daga Allah to idan ko mutum ya tabbatar da wannan to yin imani da shi ya wajaba a gare shi wa tasdiquhu da kuma gazgata shugaba alaihi salam fi ma ata bihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka dai ji yadda manya manya daga cikin kafirai da ma'abota zurfin tunani da fasaha da balaga da waka da sauran abubuwa suka yi fito na fito da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya dankame su da hujjoji na alqur'ani da mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bakin su ya rufe sun kasa magana an ƙure su saboda haka ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna halitta Allah yana kiranta ga baki daya cewa ku yi imani da Allah imani da Allah shi kaɗai ba zai wadatar ba, wanda ya yi imani da Allah bai yi imani da shugaba alaihi salatu wassalam ba Allah bai karbi imaninsa ba, imaninsa da Allah bai cika ba, shi sa sai Allah ce wa rasulihi ku yi imani da manzan Allah, wannu da lazi anzalna kuma ku yi imani da hasken nan da muka sauka shi ne alƙur'ani. Wa ƙara Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله yace lalle ya sayyidina rasulullahi mu ne muka aiko ka zuwa ga halitta me sheda ne kai kuma me bushara ne kuma me yin gargadi wato idan an tsaya ranar tashin alkiyama Allah ya kawo dukkanin annabawa dukkan halitta gabaki ɗaya kowa ya taru to sauran annabawa na sauran al'ummatai, Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su, shin abin da na aike ku da shi na manzanci zuwa ga al'umma kun isar? To, a wannan ranar jawabinsu ba zai isar ba. Jawabin da za su bayar ba zai gamsar da Allah ba, saboda a ranar Allah ba ruwan da kowa ba wanda yake saurare sai manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Ga su kuma annabawa ne, ga su annabawan Allah, ga shi Allah ya aiko su, kuma Allah ya san sun isar da saƙon. Amma a hukunci na habara ta Allah ya tambaye su, shin sa shi zuwa ga halitta kun isar? To yanzu Allah ba a gurin sai yake son jin jawabi ba. Manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ne zai shiga, sai ya musu shaida, sai ce, Ya Ubangiji haka ne, abin da ka aike su da shi sun isar. sannan sai Allah ya karba shahidan kenan wa mubashiran mai bishara wa naziran mai gargadi lituminu billahi wa rasulihi domin ku yi imani da Allah da manzan Allah duk inda zaka ga imani da Allah zaka ga imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kofan Allah huwal babu lil maula wa laysa siwahu shine kofan Allah ba wani ba shi ba duk abin da mutum yake so ya samu a habaran Allah zai same shi ne ta wasu ɗan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Idan mutum ya juya baya ga barin wannan wannan habara ta shugaba Alaihi salatu wassalam a cikin nufinsa zuwa ga Allah, to za a kore shi zai ƙare taɓaɓɓe kuma ba zai samu komai ba, buƙatarsa a gurin Allah ba za ta biya ba, ƙarshe zai yi asara ya lalace. Waƙala Allah maɗaukakin sarki yana cewa, فآمنوا بالله ورسوله النبي اللمي في إيماني دا الله ورسوله تمنزن الناس ونيني ونن منزو الله يسي النبي اللمي wannan annabin wanda baya rubuta rubutu baya karanta karatu alaihi salatu wasalam rashin yin rubutu da rashin karanta karatu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ne a gurin waninsa kuma tawaya ne eh shi yasa haƙƙin abubuwa a ɓangaren manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya sha bamban da haƙƙinsu a kan sauran halitta. Kamar a nan kaga idan ana son a soki mutum da jahilci, sai ce ai ko rubutu bai iya ba, bai iya karanta ba, bai iya rubuta ba, wanda bai rubutu bai karatu. Sai ce ka subhanallah ai bai je makar ai wannan tawaya ne ko? To a haƙƙin shugaba saboda shi ya yi daban da mutane. Lissahin sa ba lissahin mu bane ba. Eh, ɓangaren sa ba irin ɓangaren kowa ba ne. lamarinsa daban da na kowa sai zama shi a ɓangaren shugaba alaihi salatu wassalam a ce baya yin rubutu baya karanta karatu wannan mu'jiza ce tasa wannan wata daraja ce babba amma tare da haka kuma ya ta gani shi ne ko malamin duk duniya ga baki daya shi ke koya ma kowace halitta Allah komi a ɓangaren yaƙi shi ke nuna yadda za a yi idan an zo ɓangaren zamantakewa a gida shi ke nuna yadda za a yi shi ke nuna ma'aramomi yadda za a yi rubutu da za a saita alƙalami shi ke nuna tawadan ma ga yadda ake so ta kasance shi ne malamin lafiya shi ne mai sasanci shi ne alƙali shi ne komi amma bai yin rubutu kun bai yin karatu wannan mu'jiza ce ta shugaba alaihi salatu wassalam eh fal imanu bin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajibun imani da shugaba sallallahu alaihi wasallam wajibi ne muta'ayyinun wanda yake abin tabbatarwa abin ayyanawa la yatimmu imanun illa bihi imani baya cika sai an zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba zai cika ba sai an zo da shugaba alaihi salatu wassalam idan shi yasa zaka ga ai wannan shine abin da ya lalata lamarin munafikai su ka gani shi Allah yake cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibuna kaga su suna riya cewa sun yi imani da Allah menene matsalar su matsalar su shine su ba su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba to me ya faru shugaban su Abdullahi bin Ubay bin Salul ana gobe za a naɗa ya a matsayin sarkin Madina sai shugaba alaihi salatu wasallam ya shigo Madina to tunda shugaban duniya da lahira ya zo kuma wake magana wani sarkin Madina sai aka manta da komi aka bi shugaba alaihi salatu wasallam dama haka kuma ya zama dole shi kuma sai ya ga yawancin mutanen da suke bin sa dinnan duk sun yi imani sun bi shugaba alaihi salam ya ce bai bi ba a ware daban cikin mutanen shi ya bi kuma yana tunanin sarautayya kawai he ƙarya ya ce ya yadda amma bai yadda ba a zuciya shi yana masu yana hasada yana bakin ciki shi dan ta shi da ma ba a shigo garin ba saboda wata sarauta za a bashi shikenan sai ya ja wasu runduna ya rika sassaƙen bayan ƙasa yana jan wasu mutane yana nuna musu kin shugaba alaihi salatu wassalam da irin yadda aka ba mulkin shi matsala shikenan Allah ya ce to wa'annan ba ruwana da su wa'annan kafirai ne innal munafiqina kafaru billahi sun kafirce ma Allah ƙarya suke yi da suka ce sun yarda da Allah tunda a zuciyarsu babu shugaba alaihi salam Allah bai karba ba Allah ya ne musu albarka yace ai innal munafiqina ma fi darikil lasfali minan niri walan tajid lahum nasira wuta tana da ɗabaƙatu ɗabaƙatu guda bakwai, riɗi bayan riɗi, riɗi bayan riɗi, kowane riɗi na ƙasa na farko ya fi sauƙi shine jahannama, ta ɗan fi ɗan taushi-taushi, in fa da taushin. Inda taushin ta ɗan fi kowace cikin wuta ɗan dama-dama, inda damai. To ƙasan jahannama sai wata wutai, ƙasan wancan, ƙasan wancan, to ƙarshen ƙasa ita ce saƙara. to a can ne Allah zai sanya munafikai shine ma'anar innal munafiqina fi darakin lasfal min an-nari kuma duk wanda ya shiga cikin wa'incan wutacen ba zai hito ba ita jahannama a cikin ta ne ake azabtar da masu saban Allah na al'ummar shugaba alaihi salatu wassalam a ciki ake musu azaba in kaga mutum a nan to wata rana Allah zai hidda shi da rahamar shi a wanke shi sai a kai shi aljanna to su munafikai tunda ba su yarda da shugaba ba to ba za a sa su cikin jahannama ba suna can ƙarshen ƙasa inda in an shiga ba a hitowa tare da kafirai manya-manyan su fir'auna suna can tare da su eh shi yasa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne la yatimmu imanun illa bihi wa la yasihu islamun illa ma'ahu musulunci ba zai inganta ba sai an shaida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa mal wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna atadna lil kafirin sa'ira duk wanda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah ba Allah ce to wannan kafiri ne fa inna atadna lil kafirin sa'ira kuma lalle mun ta na zamba kafirai sa'ira san ciki za mu sa su حدثنا أبو محمد الكشني الفقيه بقراءتي عليه تكراتونا دني أو جنس مالمي ناني حدثنا إمام أبو علي الطبري حدثنا عبد العزيز الفارسي حدثنا ابن أمرويه حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين حدثنا أمية بن بستان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن الألاء بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه إسناد حديث يا تكي زواغا سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatila nasa Allah ya umarce ni in yaƙi mutane hatta yashhadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa yu'minu bihi sun yi imani da Allah wa bima ji'tu bihi kuma sun yi imani da abin da nazo da shi Allah ya halatta a yaƙi mutane a kashe su, akan lallai sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah da abin da ya zo da shi. Fai za fa'alo zalika, idan suka aikata haka, a samu minni dima'ahu yace to daga nan jinanan su sun kubuta a gare ni za su zama abin kiyayewa wa amwalahum dukiyoyin su ma sun kubuta sun zama abin kiyayewa illa bi haqqi illa bi haqqiha sai inda haƙƙinta sai wanda ya ya ya kashe rai to shine za a kashe ko wanda ya taɓa dukiya wanda sai an sa haƙƙinsa a kansa wa hisabuhum ala Allah hisabin su yana ga Allah madaukakin sarki akan imani da manzon Allah da manzon Allah ne aka halatta ayi yaƙi wanda yi imani da Allah da manzon Allah to daga nan gurin kuma ya shigo cikin alfarma ta musulunci babu yaƙi a kansa qala al-faqih abul fadli yace wa faqahu Allah wal imani bihi sallallahu alaihi wa sallama imani da shugaba sallallahu alaihi sallama huwa tasdiqu nubuwwatihi wa risalatillahi shine gaskata annabtarsa da kuma aiko wanda Allah yayi lahu a gare sa wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi da kuma gaskata shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da yazo da shi wa ma qalahu da kuma da abin da ya faɗi saboda haka sai mun bi a hankali musamman a wannan zamanin eh da zantuttuka a cikin sha'anin ilimin muka sun yi yawa da wanda yake da sani akan ilimi da wanda bai da sani akan ilimi sai kaga yanzu duk kasuwa ta bude kowa na iya sa baki amma ya bada fatawa akan abin da ya shafi sha'anin ilimi to mu kula sosai lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamari ne mai buƙatar tsananin taka tsantsan dole ne mutum yayi imani da manzon Allah dole ne mutum yayi imani da abin da manzon Allah sallama ya zo da shi dole ne mutum ya yadda da umarninsa da hanansa kada ya zama mutum yana da wani ja ko wani bijirereniya ko musu akan wani aiki na manzan Allah ko wani umarni nasa. Kada mutum ya sake a samu wannan tare da shi. Idan aka samu haƙiƙanin sallamawa da lamarin shugaba alaihi salatu wasalam to imani ya tabbata an kubuta. In kau aka samu mutum a cikin wato da'ira ta musa wani abu daga cikin zancensa ko aikinsa. to wannan ya kama faɗa da Allah ne kuma ba zai nasara ba zai taɗe zai lalace babu ruwan Allah da shi Allah zai lalata imanin shi wa tasdiquhu fi jami'i ma ja'a bihi wa ma qalahu na'am wa mudabaqatu tasdiqil qalbi bizalika to bayan mutum ya yadda a bakinsa ya furta to ya zama cewa zuciyarsa ta tafi daidai da abin da harshensa ya faɗa shine imani kenan idan mutum ya zo ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sallama to yanzu wannan kai a gurinka ya zama musulmi ya yi imani da Allah da manzon Allah. To abin da ake bukata ya zama cewa wannan abin da ya faɗa da bakinsa, zuciyarsa ta tabbata, haƙiƙanin tabbata akan abin. Kada a samu wani rauni ko wani ciwo a cikin zuciyarsa dangane da gaskiyar abin da ya faɗa a ran nasa. To amma shi wannan kuma na Allah ne ba na bayi ba. kai dai tsakaninka bawa idan mutum ya zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi sallama to tsakaninka da shi shikenan wannan kuma ta ƙare shikenan kuma za ka zira mai ido sauran abin da ya rage na ya tabbatar da shi ya kubuta shine ya zama abin da ya faɗi da bakin nan nasa zuciyarsa ta tabbata ɗari bisa ɗari akan abin to sannan ne kuma a gurin Allah za a samu kubuta idan kawai ya zama cewa baki ya furta amma zuciya tana wasu wasi bata tabbatar ba to kaga an samu munafunci kenan eh shi yasa hadisin sayyidina usama dan zaid ko hibbun nabi bin hibbun nabi masoyan annabi dan masoyan manzon Allah usama dan zaid dan harisa ta ko an zo wajen yaki to shikenan sai ya taso wani kafiri ya daga takobi zai sara kafirin kawai sai kafirin nan ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kawai shi kuma ya ce ƙarya kake ya haɗe ta ne saboda ganin tsoron takobi, shar ya sharce shi takobi, ya sare shi. Da aka zo gurin shugaba alaihi salatu wassalam aka wa shugaba bayani cewa ga fa abin da ya faru. Usamatu ya ɗaga takobi zai sari kafiri, kafiri ya yi kalmar shahada, Usamatu kuma ya sare shi. aka zo da Usama ta manzo Allah ya ce to kai ya yayi kalmar shahada kuma ka sarai ya ce ai ya rasulullahi ƙarya ike ya faɗe ta ne saboda tsoron takobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce halla shaqaqata ala qalbihi aw ka baqala yace shin ka bude zuciyarsa ka gani ya ƙara maimaita manzo Allah ya ce wai na ce ka buɗe zuciyarsa ka gani to daga nan gurin girman la ilaha illallah za a gane ya girmama a wata ruwayar ma aka ce sai da aka biya dangin wannan mamacin diya so da ya mutu da musulunci gashi kuma musulmi ya sare shi ya kashe shi to daga nan zaka gane girman kalmar la ilaha illallah eh shi yasa mu ji tsoro mu ji tsoro mu ji tsoron Allah idan mutum ya zama ma'abocin la ilaha illallah Muhammadu rasulullah to mu kubuta daga barin cutar da shi kada mu taba jinin shi kada mu taba dukiyarsa kada mu taba mutuncinsa ya zama cewa tsakaninmu da shi ko ma ya halin mutum yake abin da ake bukata a musulunci ko ya halin mutum yake in dai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to abu na farko da ake bukata daga gurin ka kai musulmi shine ka so shi me yasa za ka so shi saboda ya yarda da Allah da manzon Allah yana da haƙƙin kai masa wannan soyayye to yanzu Allah idan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wani laifi ne zai zo da shi da yake da girman da ya da a gurinka ya ruguje wancan girman kalmar la ilaha illallah wanda har zaka ki shi to zaka ba a yarda da kiyayya tsakanin musulmai ba kuma mu ji tsoro mu kiyaye yana daga dalilan da ke sa Allah subhanahu wataala ya sance ma ba ai ma bawa salbu a kore shi yana daga dalilan dalilan da ke jawo salbu Allah ya ma bawa salbu ya kore shi idan ya zama mutum yana cutar musulmai saboda suna da mummunan ayyuka abin da ake bukata shine mai lura da kyau zunubban bayi zunubbansu suna jingina ne da ainihin zawatu na bayan wanda yau wani abu ne bawa ya aikata sai aikata abin ya sa ya zama mai laifi a gurin Allah to waye sanar da kai cewa an jima zai aikata wani abu kuma wanda zai samu gafarar zunubai kuma ya zama yardaje gurin Allah kai idan ka ƙi shi saboda aikin da ya aikata he ka ƙi shi to sai su gyaro ta da Allah kai kuma kana nan kana ƙin shi kana ƙin shi kana ganin kana ƙin aduwwan layi shi kuma Allah yana ƙin ka saboda kana ƙin wani waliyin layi saboda shi zama kusa da Allah da nisa da Allah wani abu ne na Allah tsakanin shi da bayan shi kai bawa ba isa ka shiga ba yanzu nan zaka ga bawa akan aikata sabo ya aikata abin da wannan abin Allah ya yi fushi da wanda ya yi shi to amma Allah mai karɓar tuba ne kuma sanda za a tuban nan kai da kaga sanda ya aikata aikin can ba lalle ba ba cewa aka yi zo ya gaya ma wani na tuba ba na ruwanka baban ka ne shi ba baban ka bane yanzu nan ya tuba ya gyaro ta da Allah ya aikata wani aiki wanda in aka aikata aikin ma ya samu jibin tallam Allah ya jibin lamarin shi ya zama waliyin Allah kai kuma kana nan kana zagin ya kana jin haushin shi shi yasa haramun ne ka ki ka kulla kiyayya da mai la ilaha illallah saboda me saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ake duk abin da zai je ya dawo kalli girman abin da ya kulla soyayya tsakanin da shi shine wannan imanin nasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ya zama cewa ka so shi saboda haka to babu abin da zai fiki shi to yanzu ya za a kenan idan ya bar gaskiya ya aikata saban Allah yi mana yadda za a yi shine rashin gaskiyar shi rashin gaskiya ne sai a ƙi wannan rashin gaskiyar tasa kaga yanzu an samu gyara ba shi ake ƙi ba a'a dama mu matsalar mu da shi Allah ya bari manzo Allah ya bari sai muka ƙi aikinsa a lokacin da ya bar su amma yanzu kuma mun same shi ya dawo kan saiti da Allah da manzon Allah to dama ai ba matsala tsakanin mu da shi muna sanya ko da muka ƙi shi da ba shi muke ƙi ba aikinsa muke ƙi an gane to sai haka ake yin mu'amala da da mumunai masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ina ne Na'am? Eh, fa'idar ta ma'atar ziko bilƙalbe, idan gaskatawa a zuciya ya haɗu, wanne duk bi sha'adatu bi zalika, kuma aka samu furici da kalmar shahada da wannan, bin lisani da harshe, to shi kenan abin da ake nema an samu, tammal imanu bihi wa tasdiqu lahu. Imani da manzon Allah ya cika, gaskatawa ya cika. baki ya furta zuciya ta tabbata akan abin da baki ya furta kama wara da fi hadisi nafsihi kama yadda gudana a cikin hadisin kansa min ruwayata abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yace umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaga dai wannan dai hadisin ne da makaranta ɗazu ta wata fuska kuma yace an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa qad zadahu dohan fi hadisi jibrila haƙiƙa ya ƙara mashi bayyanarwa a cikin hadisin jibrilu iz qala yayin da yake cewa a kabirni anil islami hadisin jibrilu din nan ko na arba'una hadis yace ba ni labarin islam musulunci menene musulunci qala nabi sallallahu alaihi wa sallama sai shugaba alaihi salatu wassalam yace ai musulunci an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah musulunci shine ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wa zakara arkanal islami sannan ya ambaci rukunnan musulunci thumma sa'alahu anil imani sai ya tambaye shi to kuma game da imani fa menene imani qala sai ya ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi imani shine kai imani da Allah da mala'ikun Allah da wato littattafan Allah da manzannin Allah alhadisa hadisi ha ƙarshen shi a faƙar ƙarrara haƙiƙa ya tabbata annal imana bihi muhtajun ila al-aqd bil jinani imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun bukata ne zuwa ga kullun zuciya kullun zuciya ya zama zuciyarka har a can cikin naman zuciyarka ka sallama ruwan zuciyarka ya sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka ja masa wal islama bihi murdarrun ila nugu bil lisani shi kuma islam yana buƙatar wato firici da harshe kaga kenan yanzu idan an tambaye ka menene bambancin islam da iman islam shine furta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah iman shine zuciyarka ta tabbatar da gaskiyar abin da harshen ka ya furta din nan ka yadda a can cikin zuciyarka kalisan tsakaninka da Allah ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hadhihi alhalatu kaga wannan hali almahmudatu ita ce hali wadda take abin yabo atamatu cikakka wa amma alhalul mazmumatu amma hali wanda yake abin zargi fa shahadatu bil lisan duna tasdiqil qalbi shine shedawa da harshe ba tare da gazgatawa a cikin zuciya ba wa hadha huwa nifaq wannan shine abin da ake cewa munafunci eh kamar yadda aka faɗa a farko dama shi ba wani abu ba ne munafunci, illa rashin yadda da lamarin manzan Allah, shi ne munafunci. Rashin yadda da lamarin shugaba alaihi salatu wassalam shi ne abin da ake ce mu munafunci. Amma in mutum ya zama a bakinsa da zuciyarsa an samu muwafaka a cikin imani da manzan Allah, sallallahu alaihi wasallama, to wannan shi kenan an samu abin da ake bukata a gare shi. eh an samu abin da ake bukata qala allah ta'ala allah madaukakin sarki na cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna kaga dama abin da ya kaf ya muna ya kafirtar da munafikai shine rashin galgatawar su ga lamarin manzon Allah shi Allah duk yadda ka kai ka kawo in dai a zuciyar bawa akwai ƙaiƙai akan lamarin shugaba, ayya, ai shi kenan kun babu zaman lahiya ba a samu shiri da Allah ba, ba a samu shiri da Allah ba, amma wallahi, duk yadda bawa yake, duk yadda bawa yake, in dai akwai kyakkyawan gasgata lamarin manzan Allah a harshensa da kuma zuciyansa, wallahi sai rahama Allah ta riske shi. wallahi duk yadda yake sai rahama Allah ta riske shi da kaga in ka dubi lamarin addinin gabaki da kawai gaba ɗaya akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam akan shugaba ne alaihi salam anan ake kai da kawo dan nan ne asalin tushen ruhin addinin nan ne imanin nan ne komi yake da an samu gyaruwar ta tsakaninka da shugaba shikenan Allah ma ya yarda da kai aka samu wani damuwa kawai a nan wajen to bawa ba bawa bawa ya asara an samu matsala an lalace wannan shine abin da ya jawo mu munafikai bala'i Allah yake ta yaƙi da su yake ta tsitsi ne musu albarka Allah yake ta tsitsi ne musu albarka kuma ana nan ana ci gaba da tsine musu ila mulki kiyamati gashi sun yi sallah a bayan manzon Allah sun je yaƙi sun yi zama duk abubuwan da ake yi an yi da su amma me ya matsalai a cikin zuciyarsu babu gasgasa annabi da gaske suna da wata damuwa da manzon Allah a zuciyarsu ba su yi imani ba ba su gasgata ba ba su yadda ba to wannan rashin gasgatawan nasu kuma ai shi ke rubuta duk wani aiki ga baki daya aikin ma ba zai tabbata ba ai Allah ma bai karbe su a matsayin yanzu misali wanda yake kafiri yanzu kaga ai watan Ramadana muke ana neman taimako ko ga yanayin rayuwa da aka tsinci kai a ciki mutane ana da gajiyawa da rauni sosai da rashin ƙarfi da abubuwa da na bukatu sun yi yawa ga kuma bukatu na rayuwa da ke karuwa da azumi to shikenan sai a samu wani wanda shi ba musulmi bane kafiri ne sai ya zo ya ɗauko tiriliyan dubu ya zo ya ce shi musulmai da suke azumin nan a je a rarraba masa kada a ba kowa sai musulmi mai azumi sai musulmi mai azumi ai kaga hadisi ya ce wanda ya ciyar da mai azumi abin da i buɗe baki za a ba shi ladan azumin ba tare da an tauye ma mai azumi tashi ladan ba to yanzu ga kafiri wanda bai yarda da Allah da manzon Allah ba ya zo ya ciyar da masu azumi sun kai dubu sun ci abin da ba ma su taɓa ci ba amma babu imani tare da shi to yanzu ne tunanin ka game da sakamakon shi gurin Allah a lahira dai gurin Allah da ake an san sakamakon ayyuka bai da sakamako ko kwana da saboda me sinadarin da ake da ke sa Allah ya mabawa asusu a gurin ya shi ne imani da manzan Allah shi kuma bai ba. Sai da haka yanzu duk wannan abin da ya yi abu da ɗayan biyu ne zai faru. Ko dai idan Allah subhanahu wata'ala ya sa yana da rabo a cikin musulunci Allah ya mai alfarma i musulunta. To in ya musulunta yanzu sai ya sake sabon wani aikin. Wancan aikin da ya san da yake cikin kafirci ba ya cikin asusun shi. A ai ba a buɗe mai akawun ba. Ba akawun. ka ko san ko dai a ban duniya baka aje kuɗi ba a banki ai baka aje ka ɗebo ba ai sai ka aje ake baka ATM da sikirar pin number ko ka je ka dangwala ɗin ɗin ɗin ɗin ka ciro kuɗin ka eh an gane to shi bai da account da ya zo bakin bankin kawai ya rarraba mutane kuɗi kawai suka sa a jihun su suka sa a nasa account ɗin shi kuma ya juya Allah bai kawo kuɗi banki ba amma banki ya ba ka bai da asusu da so da haka haka aikinsa zai zama kaga duk ran da ya buɗe akawun sai ya sake zama sababbin kuɗi fa dan kuɗin da a banki ya bada su amma ba a cikin asusun bankin shi aka saba an gane wannan to haka kafiri yake shi yasa duniyar gabaki ɗaya abin da aka zo yi cikin ta shine ai imani da manzon Allah a bi shi sallallahu alaihi wasallam idan an yi imani da shugaba an bi shugaba to abin da aka zo yi duniya an yi shine manufai shi yasa malam ka rike manzon Allah shi ne gatan kaunu gaba ɗaya, shi ne gatan kowa da kowa, shi ya tsaya ma kowa a gurin Allah, kuma wallahi in ka bisa sai ya tsaya maka, wallahi in ka nemi taimako gurin shi sai ya taimaka maka, masu ila an shai'in ƙaɗɗon faƙalala. Ba a taɓa tambayan manzan Allah sallallahu wani abu ba ko so ɗaya ya ce babu, babu babu a wajensa, masifin duniyan nan da suka yi yawa, da wahalhalun rayuwar nan da suka yi yawa, da abubuwa na tsoro da rashin kwanciyar hankali, to hanyoyin kuɓuta dai sun gagara ko? To riƙe manzan Allah. Kyautata imanin ka da shugaba, kyautata biyayyar ka ga lamarin manzan Allah, dage da yi masa salati. Wallahi tallahi sai liɗifin Allah ya riske ka. Sai liɗifin Allah ya riske ka. Eh, sai liɗifin Allah ya riske ka. Ina jin wata kisa da ake danganta ta da shehu Gibrima, amma ban san ingancinta ba, eh wanda ya san ingancinta sai ya tabbatar mana, aka ce shi Shehu Gibrima yana cewa, yace in ka ga mutum bala'ai sun rufan mashi na rayuwa, kullum cikin fitina yake babu sauƙi a rayuwar shi, ga, ga tsananin bala'in wahala da talauci da ƙunci, yace sai ce kuma wannan yana yi ma manzan Allah salati? Sai na ce, ai daidai daidai daidai yi salati. To kaga idan kisan nan ta tabbata daga gare shi, kaga ba zai yiwu mutum ya dage da yin salatin manzan Allah sallallahu alaihi sallam da hidimar manzan Allah ba, kuma ya zama kuma Allah ya kaskantar da shi ya wulakanta. A sai Allah ya jefa liɗifi a cikin rayuwarsa. to kuma ɗauka bai yi wannan maganar ba ɗauka maganar nan ba a jingina ta da shehu Ibrahim ba wa ka taɓa ganin ya riƙe manzo Allah ya wulakanta so da ka matsaya ma annabi eh matsaya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ƙarhi da wani wayo da wani dabara da komi mu ajiye mun gaza ba mu da shi ba mu da komi sai Allah sai manzon Allah to idan ka tsaya kofar manzon Allah Allah zai riske ka da ladafinsa eh kuma idan ka tashi na farar bangaren ka nufi bangaren saboda Allah saboda manzon Allah din kada ka nufi bangaren kuma da, da nufin matsalolin nan naka a'a shi in kana son ka samu riba biyu a duniya da lahira yi hidima a janabin manzan Allah sallallahu saboda manzan Allah ɗin. Duk abin da za ka yi na hidima bi annabi dan annabi, alaihi salam. To nan ne za ka samu alherin duniyar da lahira gaba ke ɗaya. Kuma idan ma ka zo da matsalolin dan matsalolin nan ma wallahi sai ka samu hitai. Eh ai ina dai so ka gane ba alzumtar wajen nan kuma matsala ta ɗore. A'a wallahi Allah bai yin haka. Eh Allah bai yin haka. Eh bai yin haka. Na ina ne? eh, ai, kazibu na fi ƙaulihim zalika, ai, su munafukai sun yi ƙarya a cikin wannan zancen nasu na imani da suka furta, an itiqadihim daga ƙudurinsu, wa tasdiqihim da gazgatawansu, wahum la ya taqidunahu cewa abin da suka faɗa ɗin ba su yi ƙudurin a zuciyarsa ba, zuciyarsa ba ta yi jin shugaba ba, saboda haka Allah bai san su bai yarda da su ba. Falan malam tu saddiq zalika bama iruhum yayin da ya zama cewa zukatansu ba su gargata abin da harshensu ya faɗi na imani da manzan Allah ba, lam yanfa'ahum an ya ƙulo bi alsinatihim, ma laisa fi qulubihim saboda haka ba zai amfane su da komi ba dan harshensu ya faɗi abin da baya a cikin zukatansu. Fakaraju an ismil imani, sai Allah ya fitta su daga sunan imani, walam yakul lahum fil akhirati hukumuhu, kuma a ranar lahira ba za a ba su hukuncin imani ba. Mummunan bala'i ma za su haɗu da shi. kuma ko kaga sun taɓa sallah ma sun yi azumi ma sun yi hajji sun je ma yaƙi sun ma kaza sun kaza duk a banza a wahi saboda mai akawun ɗin da za a rika sa musu sakamakon Allah ya yarda da su aya ba a tantance su ba shine ba su imani da shugaba ba sai ya bi manzon Allah Allah ya yarda da cewa ka yarda da shi a zuciya ka aminta lallai shi daga Allah ne sannan Allah zai buɗe maka asusu shi kenan kuma gwargwadon yadda imanin nan naka yake ƙarhi a cikin annabi gwargwadon yadda kake kyautata binsa gwargwadon yadda kake yawan yi masa hidima to gwargwadon yadda Allah zai dube ka an tambayi malum shi alal harazim radiyallahu anhu aka ce wai menene haƙiƙanin hidima ga manzon Allah ne me haƙiƙan yi ma annabi hidima yace bin sunnan manzon Allah da yin salatin annabi a ganka akan lamarin koyi da manzon Allah gwargwadon ikonka ewa gwargwadon ikonka amma haƙiƙanin hidiman nan na cikin bayan an samu imani to kai ta salati kai ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh fakara jo anis lil imani wa lam yakun fil akhirati hukmuhu iz lam yakun ma'ahum imanun domin babu imani a tare da su walahiqu bil kafirina fi darakil lasfal minan nari saboda haka tsasar riski da kafirai a tarihin ƙarshe na wuta وبقي عليهم حكم الإسلام بإظهار شهادة اللسان أما hukuncin musulunci zai wanzu tare da shi saboda dalilin fursawa na harshe fi ahkamud duniya a cikin hukunce hukuncen duniya su munafikai a hukuncin sha'anin duniya za a yadda da cewa su musulmai ne ba za a kashe su ba ba za a yaƙe su ba ba za a yi musu duk abin da ake makafirai ba duk mu'amala da za a yi da su za a yi a matsayin musulmai ne amma a gurin Allah kafirai ne amma ku mutane tun da dama umirna an na hakuma bin zawahir wallahu ya tawallan sara'ir ko Allah ya umarce mu mai hukunci da abin da yake a zahiri baɗini na Allah ne to a zahiri ne kawai za a kalle su haka amma ai an je lahira za a ga Allah ya sada su cikin cikin kafare eh eh eh bi a muta'alliqatu bi bil a'immati wa hukamil muslimina abin da ke rataye da al'ummar musulmai da masu hukunci na musulmai allazina ahkamuhum ala zawahiri bima azharahu min alamatil islami bisa ga hukuncin su bisa ga abin da yake a zahiri wanda suka bayyanar da shi na alamomi na musulunci islam yaj'al lil bashari sabilun ila sarayiri domin Allah bai sanya wata hanya ga mutum zuwa ga abin da yake boye ba a zuci wala umiru bil bahsi anha kai ba ma a umarci mutane su rika bincike akan haka ba kada mutum ya zo ya ce yayi imani sai ya ce kai ƙarya yake yi ba wani imani munafiki ne ai kaza haka ake cewa to mun ji tsoron Allah idan ka ga mutum akan zahirin aiki ko aiki mutum yayi kada a je a ce kai Allah ku raba da shi dirriya ne ƙarya ne ba dan Allah bane to kai ya kai ka gane ba dan Allah bane shin kana da wani abu madubi ne da kake dubo zakata ko ko mummunan zatanka shine madubin naka in mutum ya yi aiki saboda Allah kawai a bashi dan Allah ne in ma ba dan Allah ne ba Allah bai aiko ka kai masa hisabi ba kai ma kai ta kanka in kai ka ce shi ba dan Allah ba kai yanzu yi dan Allah din in kai dan Allah in alheri ke ranka yi addu'a shi ma ya rika yi dan Allah saboda haka mu daina zagin jama'a eh a daina sukan mutane ana bata ayyukansu Allah bai aiko ka gare su ba bal na hannabi sallallahu alaihi wasallam an tahkumi alaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yanke hukunci akan irin wannan wa zamma zalika kuma ya zargi mai yin haka wa qala yace Allah shaqaqata qalbahu Allah shaqaqata an qalbihi shin me yasa baka tsaga zuciyar shi ba a can wancan hadisin na Usama kenan da yace ai ya faɗi wannan kalmar ne saboda tsoron mutuwa yawwa wal farqu bainal qawli wal ajali ma ju'ila fi hadisi jibrila bambanci tsakanin zance wal aqdi da kullin zancen harshe kenan wal aqdi da kuma kulli na zuciya shine abin da aka sanya a cikin hadisin Jibrilu da ya ce a shahadatu min al-islami shaida tana daga cikin musulunci wa tasdiqu min al-imani gazgatawa a zuciya yana daga cikin imani wa baqiyat halatani ukhrayani baina hazaini akwai wasu halaye guda biyu na daban da suka wanzu tsakanin waɗannan halaye ihdahuma na farko an yusaddiqa bi qalbihi thumma yakutarama qabla ittisa'i waqatin lishahadati bi lisanihi fakutulifa fihi eh akwai wasu abubuwa guda biyu da su za a rike karatun yau da alƙabi ya ce mu lura da su abin na farko shine an yi saddiqa ba qalbihi mutum ya gaskata da Allah da manzon Allah a cikin zuciyarsa summa yukhtarama qabla tisa'i wa qatl shahadati sannan sai ya mutu a yanke shi ya mutu kafin ya sami yalwataccen lokacin da zai furta kalmar shahada bil sani da harshensa fa kutul fihi to malamai sun yi sabani ai kasa akwai irin wannan akwai wanda a ran ya kudura bari ya je ya anshi musuluncin yanzu ya yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a azikiyarsa amma harshensa bai furta ba waninsa kuma bai sani ba to he mutuwa ta tun mashi kafin tabbatar da wannan kudurin nasa to yanzu ya matsayinsa shine ya ce to fa kutul fihi malamai sun yi sabani akan wannan fasharaɗa ba'aduhum min tamamil imani alqawli wa shahadati bihi sai wasu malaman suka ce a'a yana daga cikin cikar imani dole ne sai an furta kuma sai zuciya ta tabbatai wara'ahu ba'aduhum mu'minan kaga su waɗannan malaman na farko sun kore wannan kenan tunda sun ce a'a dole he zuciya ta kudure baki ya furta shi wannan da zuciyar shi ta kudure bakin shi bai furta ba kaga waɗannan malaman sun kore shi an fahimta wara'ahu ba'dhum mu'minan amma wasu bangaren malaman kuma suna ganin cewa mumini ne yana da imani mustawjiban lil jannati Allah ma abin abin tabbatar mu shiga aljanna li qawlihi sallallahu alaihi wasallam su kuma ga hujjar su saboda fadar shugaba alaihi salatu wassalam ya karuju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin za a fitar da duk wanda yake da daidai kwayar zarra na imani daga cikin wuta a kawo shi aljanna ita ce jahannama dama ba za a dawo ba a cikinta masu saɓan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a saka a ciki idan an saka su gwargwadon girman kaba'irorin su da tafkar su Allah ya tsare mu to in aka yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata sai a fito da su a wanke su sai su tafi aljanna amma mai ruwaya a cikin tambihul gafili na ko ya ce idan an sa su a aljanna akwai alamar da 'yan aljanna za su riƙa gani waɗannan su ne utaqa'ullahi minan nari haka za a rubuta waɗanda aka yanto daga cikin gidan wuta sai yan aljanna su rika tonan su kasan aljanna ma ana tonan wada eh he yan aljanna su rika tonan su ye ga yan wutar da ga ga tubabbu ga menene suna da irin dai kamar ba abinda Bahaushe ke cewa tubabbu din nan eh suna masa shine he abin su kuma ya kawo masa nan ya dame su shine sai su kawo kuka gurin shugaba alaihi salam a roƙan masa Allah wannan makin da aka sa masa cewa daga baya aka ciro su su a cire musu su an sa musu ido a gidan nan an dame su to shine he a cire musu din eh falam yadhkuru suwa ma fi qalbihi a cikin hadisin nan manzon Allah alaihi salam bai ambata ba sai abin da ke cikin zuciya to shi kaga wancan zuciyar shi ta yi imanin yanzu harshen shi ne bai furta imanin ba mutuwa ta cin masa to kaga akan wannan ka'idar yana da rabo gurin Allah an gane wa hadha mu'minun bi qalbihi ghayra asir wannan mai imani ne a zuciyarsa gairu a bi qalbihi gairu asim ba mai sabo ba wala mufarridin bi tarki gairihi ba kuma mai jinkiri bane da barin a waninsa wa hadha huwa sahihu fi hadha alwajhi alqali sai to gaskiya dai wannan zancen shine mafi inganci a wannan fuskai kaga kenan a lahira abinda wannan zancen ke nihi akwai wanda a duniya za a a lahira kai baka san san da ya imani ba kai a kafiri ka san shi a kafiri ya mutu kuma ku kwada a aljanna saboda me ya yi nufin ya taho ya musulunta ya yadda da kai shi yanzu ya ma yadda da Allah da manzon Allah kafin ku bayi ku sani kun mutuwa ta tun masa to he kaka shi kenan ba za ku iya sani ba amma Allah ku ya sani to shine wannan asaniyatu fuska ta biyu an yi saddiqa bi qalbihi mutum ya gazgata a cikin zuciyarsa zuciyarsa ta yadda ya gazgata da lamarin manzon Allah wa yudawwila mahalahu amma jinkirinsa wajen furtawa duniya ta ji sai ya tsawo bai furta an ji ba ba mutuwa ba ce ta yi masa ikitar aka ta fauce shi a'a da kan shi ne ya yi jinkiri ya yadda ya aminta cewa lallai manzan Allah gaskiya ne abinda Allah ya aiko shi da shi gaskiya ne amma ya samu jinkiri a cikin zuciyarsa wajen furtawa ya yi jinkiri wa'alima ma yalzamuhu min shahadati kuma ya san abin da ya zama dole gare shi na shahada falam yantiq biha jumlatan shi ne bai yi furci da wannan kalmar shahada ba bisa ga jumlarta amma zuciyarsa fa ta sallama zuciyarsa ta sallama to kaga wannan shine kishiyan munafikai kaga su munafikai wannan abu suka rasa amma sun furta da harshe amma tun da ce ƙarya take Allah ce ƙarya kuke he kun gane kurinku to shi kuma yanzu ga irin abin da munafikai ba su da shi amma kun bai yi irin furcin da suka yi ba to yanzu ya tsari to ai kaga ka lura da kyau tun da dai har su in ka fahimci mafhumin abin in ka fahimci mafhumin abin wannan zai kubuta saboda me saboda ai su munafikai furcin aikin banza ne in zuciya bata kudure ba to furcin suka yi zuciyar bata tabbata akan abin ba Allah ya kona su shi kuma abin da ya zama munafakai su sha wuta shi yanzu ya yarda da shi amma me bakin bai faɗa ba to yanzu ya za a yi ai kaga ba zai zama hukuncin shi sabanin munafiki ne wannan eh to ka kowa ya misali babban misalin wannan a duk duniya sai da na Abu Dalib eh shine babban misalin wannan karatun ai kaga ya faɗa ko walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min a'zamu dinil bariyata dina lawlat malamat aw zar masabbatan لوجدتني سرها بذاك مبينا ودعوتني وعلمت انك ناسه ولقد صدقت وكنت فيها امينا ko eh da yazo zai mutu bayan kuma in ka koma ma nan ma wa an shigo ma wani ma guri ne na can ciki ma malam saboda tun a sama sama ma ya kubuta wallahi tun farko farko to baka ga gudun motsa iba shugaba ba su biyu Allah ya tsayar da su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin dauki kafircin kafiran makka nan ba abin da suke iyawa da shi da sai da Khadija kubra ba suna komawa ga Allah ba dole aka zo za a baga Allah ya ce a hita a bagarin bayan kwatin su ne fa Abu Dalibin ya koma ga Allah sai da Khadija ta koma ga Allah a shekara ta goma Amul Huzni shekarar shugaban alaihi salatu wasalam ya ya ya ya damu da yawa an samu taɓin rai da yawa da, da, da, da komawarsu ga Allah suke tattarewa idan arna sun taho. Ya ba da kariya al'adili, sini, talata, laraba, alhamis, juma, a dare, tsana, ba ɗin mintin da bai ba shugaba kariya ba. To ga a can in ka kwatanta shi da abin da ya samu Abu Lahabi da so ɗaya shi a ranar moyi. Ka sa shi a wuta, amma ran litini da ya ba da gudunmawa Allah sallallahu sallama ya yanta baiwa ba a yi al'aba a ranar litini. saboda ‘ya'yanta so ya bata don munna an shugaba ya bayyana. To shi lokacin da ma Abu Lahabi ya nashi abin ha, ba ya yi bane don Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya yi ne kawai don Sayyidina Muhammadu bin Abdul. To shi kuma Abu Dalib ha, ya yi ne don Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. ya san waye shi ya san abin da Allah ya aiko shi da shi kuma ya ce ba za a taɓa shi ba haba malam Allah Allah a ba yadda kake tunani yake ba eh haba malam da Allah eh haba da Allah haba da Allah haba da Allah haba malam to ka gani to su kuma ga magana ya kuma an zo bangare na biyu kuma kuma da ya rasu da za a rihe shi sai da manzo Allah ya shiga cikin kabarin shi sannan aka rihe shi me ka karanto a nan a'a a'a to ai a ba su labarin da sai kuma a labarin Abu Lahab duniyar kafat maka ba wanda ya taba gaya wa shugaba magana irin wanda Abu Lahab ya faɗa maka shine mai tabbat ya da wannan tabbat tir da tsabe Allah ne ya maida masa raddi kwatan kwatan ta ibti nufi janabin manzon Allah ne wa kalmar da ita nufi janabin Allah ke ƙarya kake kai ne matsiyaci kai ne tsanni kai ne dan azab kai ne fata fata da shi ya dade masa albarka amma tare da wannan tsinuwa sura gare shi musamman ta tsitsi ne mashi amma Allah bai fasa bashi sakamakon yin yanci ga suwai ba na ta zo ne da bisara ta manzala ya bayyana kuma ba yayi bane dan manzancin manzala yayi ne dan zumunci kadai to shi wannan da yayi dan manzanci da zumunci da kotuwa ko ta rana malam eh haba malam haba malam haba malam eh lura da kyau da Allah mu lura kuma da zancen shi karshe yace wa laqad alimtu haqiqa na sani inji abu dalibin bi anna dina muhammadin cewa addinin sayyidina rasulullahi min a'zamul dinil bariyata dina yana daga mafi girman addini a cikin talakai duk duniya ba addini kamar shi yace na san wannan eh abin da ya faɗi kenan akan haka ya koma ga Allah ka gani to kaga anan shine misalin wannan zuciyarsa ta yi imani ta yadda amma ba a samu inda harsansa ya furta abin da zuciyarsa ta tabbatar baɗin nan. To saboda haka bari mu ji mai alƙali zai ce, falam yan ɗin biha jumlatan da ya furici da ita ba bisa ga jumilla, walan shahada fi umrihi bai yi kalmar shahada ba a rayuwarsa, wala maratan ko da so ɗaya, fa haza ya kuta lafafihi aidan, shi ma malamai sun yi saɓani a kansa. Faƙila wasu mutane suka ce, huwa muminin wannan mai imani ne, musa ni annahu musaddiqun domin shi mai kirkatawa ne. wa shahadatu min jillatil a'mali ai kawai fadin kalmar shahada jumla ne na ayyuka magana ai aiki ce ko ai aiki ce shi kuma imani a zuciya yake al-imanu fil qalbi ko imani a zuciya yake kudirin da zai mutum ya tabbatar da ya yarda da manzon Allah ai ba a aiki bane munafik da a aiki ne ai da munafikai sun tsira ai alamar yarda shine a gaka kana zalla kana azumi kana bin tafarkin sa munafikai duk sun yi amma tun zuciyarsu bata tsaya akan imani da shugaba ba Allah ikore su to shi wannan bangaren zuciyar ta tsaya akan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman suka ce ai rashin furta kalmar shahadar nan ba zai cutar ba in dai zuciya ta tabbata saboda me saboda wa shahadatu min jumlatil a'mali ai ita kalmar shahada tana daga jumla ayyuka fa huwa asin fi tarki ha gairu mukalladin saboda haka wannan mai saɓo ne a cikin barin furta ta. Rashin furta wannan kalmar saɓa ma Allah ne, da bai furta ba. Sai suka ce ko ma da ya shiga wuta shi mai irin wannan ɓangaren imanin gairu mukalladin ba zai zama abin dawomowa ba. Zai zama kamar sauran musulmai waɗanda suka saɓa ma Allah laifin sai sa aka kai su wuta. Daga nan an wanke su kuma su fito su sai aljanna. Kaga ya kamata mutane ya kamata mutane su rika sanin abin da za su faɗa akan masu irin wannan imanin ni dai anan kawai ina magana kan sai na Abu Dalibin eh ya kamata sanin abin da za su nufi wannan bangaren sa da shi saboda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima hidima wadda take ba a ga wanda ya masa irin ta ba a cikin dangi kamar sa ya ba da kariya ya yi taimako ya yi ta abin da yake iyawa har rai ya yi halinsa yana akan haka har ma kafiran makka suka yi wani shashanci wai suka ce sun lura Abu Dalib yana takama da kyan ɗansa ne, wai yana takama da kyan shugaba ne, saboda haka suka ɗauko wani mummunan balarabe wanda ake cewa wai yana da kyau bai da kyan wa, kawai da yana da ɗan haske-haske ne, to wa in an ga manzan Allah wani mai kyau, bai da wani kyau Ƙur'ani, billahi lazi bai da kyau. Suka ce wai wai ga nan wai sun kawo sun kawo mu manzan ma ya ma sun kawo mu Abu Dalibin shi wai in dai kyau kake mawa ba su da hankali ba wai in dai kyau ake mawa gawa ne ka ansa ka ba mu naka mu je mu kashe shi kowa ya huta kai kuma ka riƙe namu kai ta kallon shi zaka ji daɗin kyan shi sai sai amma ni ban taɓa ganin wawayen mutane irin ku ba ya ce ban taɓa ganin gaɓoɓi irin ku ba yanzu in ban da ba ku da hankali ko nan wayo in ɗauki kyakkyawan ɗana wanda duk duniya ta sallama masa bawan Allah mutumin kirki nagari mai amana mai gaskiya farin cikin nawa in ɗauka in ba ku ku je ku kashe min ɗa ku kuma ku kawo min wani ƙato kawai in ci gaba da kiyo ta muku shi kuma. Eh, ka gani? Ya ce shi kenan ya ce to ba za a yi ba ku tashi ku bani guri mahaukata ku tashi. Ya fatattake su wallahi ba ƙoƙarin da bai ba wajen ba da kariya ga wannan janabin. Wallahi, wallahi ba abin da bai ba. Wallahi, wallahi. ba abin da bai ba Allah ya saka masa alheri eh mu ko shi san manzon Allah yake nuna damuwa da lamarin annabi wallahi san shi eh yawa wallahi wallahi eh wa qila laysa bi mu'minin wasu malaman suka ce duk da haka dai mai irin wannan bai zama mumini ba hatta yuqarina aqduhu shahadatan lisani har sai furcin sa ai kudirin sa ya gwamutsu da shaida ta harshe irin shahadatu domin ita shahada insha'u aqadin ita ce farar da kulli waltizamu imanin kuma shine mai lizamta imani wa hiya murtabitatun ma'al aqadi tana kulla ne da wannan kudirin na zuciya wala yatimmu tasdiqu ma'al muhlati gazgatawa baya cika tare da jinkiri eh tunda an samu jinkiri to babu alamar gazgatawa illa biha sai da ita kalmar shahada din wa hadha huwa sahihu wannan shine mafi inganci karamin abin da zaka amfana da shi a nan wannan gurin sai ka gane malaman da ke kore yanke rahaman Allah da saidina Abu Dalibin suna kan kuskure. A zo a shafa'a ga yadda ake nihi da imani da Allah da manzan Allah da yadda abin yake. Me yasa ba su kawo abin akan saɓanin malamai ba sai suka ɗauki ra'ayinsa kawai to ko suna ƙin shi ne wai. Wai ko suna da wani gurujinas ne a zuciyarsa kan bawan Allah nan. Mai daraja mai girma irin wannan. Eh? Ka gani? Yawwa, yace to wa haza nabzun alƙali yace to wannan wani dan dan damke ne mun dan damko ne yufri da yake komawa ila muttasi'in min al-kalam fil islami zuwa ga abin da yake mai yalwa a cikin magana kan musulunci wal imani da magana akan imani wa abwabihi ma da kuma kofofin su nan dai mun dan haska muku ne saboda a dan fahimta wa fi ziyadati fihi ma wannan kusani a akwai da duwa tawayewa da ƙari a ciki na imani ba wa halat tajazzu'u mumtani'un ala mujarrad tasdiqi la yasuhu fi jumlatin yace wa halshin yanzu at-tajazzu bangarantuwa mumtani'un abin hanawa ne ala mujarrad tasdiqi akan mujarradin gazgatawa an gane abin ake ni mutum ya ɗauki wani ɓangare na abin da ake so a yi imani da shi ya gazgata ya ɗauki wani ɓangare kuma ya yarda da shi ya musa wani ɓangare ya ce to wannan abin hanawa ne a bisa jumlar gazgatawa la sai fihi jumlatin yace a wannan imani bai inganta ba gare shi jumilla mutum yayi imani da afatu min rubi alkitabi ta kabiru bi ba'al kaga ba zai yi ba ko yace wa inna ma yarju ila ma zada alaihi min amalin wannan yana komawa zuwa ga abin da yake da duwa gare shi na aiki aw qada yu'radu fihi ko abin da haƙiƙa yake bujurowa a cikin sa likitlafi sifatihi saboda sassabawa siffofinsa wa tabayinu halatihi da sassabawa mabambantan halayensa min quwwati yaqinin daga ƙarfin yaqini sakankancewa wa tasmimi itiqadin da kuma ɗaukakan itiqadi wa wuduhi ma'rifatin da bayyanan ma'rifa wa dawami halatin da dawaman hali wa huduri qalbin da halanta da, yin huduri a cikin zuciya shin duka waɗannan abubuwa ne waɗanda dole ana buƙatar su yace to wa fi basi haza khurujan an gare da talibi a cikin shi da kan warware waɗannan mas'alolin to za mu fita kuma daga ɓangaren abin da muke so mu kawo za mu in mun ce za mu kawo duk rarrabewa waɗannan abubuwa filla filla to kuma za mu faɗa wani gurin inda ba nan muka nufa ba wa fi ma zakarna gunyatun akwai wadatuwa a cikin abin da muka ambata fi ma kasar cikin mu abin da muke nihi din wannan da muka kawo ya wadatar da mu insha Allah ta'ala idan Allah ya so madaukakin sarki alhamdulillah wa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala
te nama ogre kawale ka te nama sabakana siraki firaki wal hadi la sirad kal mustaqim wala ali haqa kalmi dar al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين